أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدان عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun yi Allah subhanahu ta'ala godiya wanda ya ba mu dama muka sake haduwa a wannan makaranta mai albarka domin kan zarafi daga cikin darussa na addinin musulunci da aka saba kamar yadda karatunmu na jiya muka yi karatu akan abin da shafi magani da kuma yin tawaida tsakiya kenan mun yi magana akan sunnoni akan yadda yadda ake yi yau kuma insha Allah za mu magana ne akan bid'o'i akai wato da kuma abubuwan da aka karanta a wajen bangaren magani da yin tofilin gabaki da albida wa bidoyi fi ta'adu cikin magani wa ruka da tawada wa ma ma da sabon nasu kaga abin da suka faro shi fi hadar babi cikin wannan babi allazi wa babu ta'adu wa ruka wanda shine babin magani da kuma tawada wa min zalika iya daga wancanan ka abin da kirkira haka aka sa a cikin addini baya ciki a tajawi bin najasati yin magani da najasa wa huwa bid'atun muharramatun ala al-ijma'i yin maganin najasa bid'a ne abin haramci a gamar maluma in ka na fi badin jismi yin magani a cikin jiki za a yi kamar dura mutum za a yi ko ba shi za a yi sa to a yi shi da najasa haramun ne na ijma'i kaga abin an ce ijma'i da bambancin abin da ba ijma'i ba abin da ba ijma'i ba ko haramun ne da aka yi aikata shi in dai ba ijma'i aka yi ba saboda wala'ala ko inda za a samu sauki-sauki a wajen wasu bangaren wata fahimta wasu malama amma an ce jima'i aka yi jima'i malamai suke sun haɗu gaba ɗaya wanda ya fi da cikin jima'i kuma ya ɓata gaba ke da Allah ya yi wa Allah mashahuri zai zama bid'a abin haramci akan mashahurin zance in ka na fi zahiri in a wajen jiki aka yi amfani da magani mai najasa haramun ne a bisa mashahuri amma a cikin jiki haramun ne a bisa ijma'i وفي المدخل إلى بعض عبد الله مدهل وقد حقيقة من العلماء ومعلومة سنخنة رحمة الله عليه جيكا على أكاسو أتداوي باليسير من الكمر yin magani da ɗan kaɗan daga giya sai dai kamar abinda malaman fiƙo suka faɗi suka ce sai abu guda ɗaya ko kamar idan mutum wani abu yake shi kamar cin abinci ya makale abu ya shaƙi aka rasa ba ruwa to wannan kan koda biya aka kurba ba a laifi bane amma ne jinya ce haka ta cuta kowace karan cuta ai magani da giya to inda mutum mutumin kirji na bare warke ba wa ka zalika haka nan a dawo bin najasa ce yin magani da najasa wannan shi ma wa ma ajbaha hada abin da ya kama da wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayatin Allah yace inna allaha lallina allah lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama bai sa warakar al'umma ta ba a cikin abin da ya haramta in dai abu haramun ne to ba zai warkar da mutumin kirki ba in dai haramun ne to saboda haka sai a kula wajen magunguna akwai magunguna masu haɗari ko da magani ya yi amfani fa ko ya yi amfani ma in dai aika da haramun ai haramun din tunanin a haramun din da ko da ya yi amfani a to Allah gafata malam kaman kuɗin ruwa kaman cin riba da sauransu baya amfani ne ba a samun kuɗi ne ai ana samun kuɗi kuma bai amfana ba daman kasuwanci ba kuɗi ake nema ba amma da yake an haramta ai zunubin yana nan ko da an samu ribar ko ba a samu banda aka aikata haramu a cikin kasuwanci to ai zunubin yana nan to haka wajen magunguna a kula da irin abubuwan da za a yi magunguna annabi sallallahu alaihi wasallam shine masar magani yace ba za a warke ba ta cikin abin da ya haramta wata na ma'aikin Allah sallallahu alaihi an ce shi ba kasafu yake fita da dare ya kewaya ba ɗaki domin tsugunawa ba ya ka tsuguna cikin wani kamar irin abin tsuguna irin na mutan da da suke da da ƙasa haka suna ɗan gina wani abu ko kamar yar buta da suka gina ta haka wadda ita bukata ta ke nan sai mutum ya ba walin ta cikin bai da bukata ya fita waje sai to sai ya ba wali a ciki ranar kwanan na na aisha ne na na aisha ta ɗauki wannan ta sa a cikin gargashin gadonta da ta sa a cikin gargashin gadonta akan da safe za ta je ta zubar sai Allah ya mantar da ita ba ta zubar ba sai hantsi ya yi sai wata baguwa ta zo baguwa ta zo ta ta jin kanshi a cikin ɗaki ta rasa wannan kalan kanshi ne magana ce da a ce wannan bawul ne wannan kanshi daga ina wannan abu ne yake kanshin barga ne to shi kenan tana dan waje waje sai na na ta dan bita za ta yi wannan uzurin ta a waje ta bar baguwa a cikin ɗaki da baguwa ta samu dama tunda ita tsaye a cikin ɗaki sai ta tsananta bincike kawai sai daga wani abu ne a cikin wannan kaskaka mutane gida na suna shan daɗi wannan kuma wani abu ne ko daga na ga zamu Allah sai ta ɗauka da akan za ɗan kurba ita ma ta ɗan ji ai kurba ke da wuya ta ji abun fa sai sai turuk sai ta shanye gaba ɗaya sai kunya kuma ya rufe ta ko ta shanye wani abu maimakon za ɗan kurba kaɗan da aji kila da ba za a gane ba to yanzu ta shanye abun to to sai ta yi niyya bari ta yi maza ta mai da wannan ɗan abun da ajiye a inda ta ɗauko don ko ba sai dai zama da to ba za a tabbatar da ita ba in ba gani a hannunta ba kawai sai sai ga aisha kafin ta ajiye daga ajiye ta ce da Allah ya fi mara ta riga ta shi sai manzon Allah ya shigo sallallahu alaihi wasallam da ya shigo aisha ta gaya masa sai ya ce to ta samu waraka da ita da yayanta sai har da jikoki duk wata illa da wata cuta kamar in mace ta ɗauki ciki da laulayi ko ta yi naƙuda da duk abin da ya kamata yin wannan ta Allah ɗauke mata gaba ki da saboda wannan abin da ma'aikin Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan sha'anin manzo Allah ke yanzu kamar lokacin sai na Ali yayi rashin lafiya din nan za a ji yakin kabar ana neman gwarzon da za a nada da gare wa annabi na alga abi talib aka je bai da lafiya ana ciwon ido annabi da aka kawo shi aka riko shi aka jawo shi annabi yawo ne ya tofa masa ba wata aya bane a ba aya bane mu ne muke karanta ayoyi saboda mu bakin ba tsarki aya ce take da tsarki tunda bakin ba tsarki sai bakin ya karanta aya sai a samu waraka amma shi annabi yawo ne ya tuwa masa tum shi kenan sai ya warke yanzu yanzu fa ba sai an jima ba ya warke yanzu yanzu kuma wata rana a cikin rayuwar sai na ali shi aka kula kasan mutane suna ciwo mutum aka gano shi yin ana gumi zai iya sa kaya manya maya-maya wanda kuma abin da aka saba ne lokacin gumi akan samu tufan da ba su da nauyi ne a sa galibi shi kuma zai sa kaya maya-maya in ana gumi in ana ɗari ko ya ga dama sai sa tufan mara nauyi wanda lokacin kuma mai nauyi ake zo da saboda san sanyi sai aka kasa hakuri ka aliyu kana ba mu mamaki wani lokacin da ake son tufa mai nauyi ba ita ke sa ba ya ce ai shi tun da manzon Allah ya tufa yawo a kayinsa lokacin da ya yi ciwon idanu ya ce bai ƙara jin komai baya jin sanyi baya jin zafi zafi bai sai takura shi ba komin gumin da za a duniya ba zai takura shi ba kuma komin hunturu komin ɗari da sanyi ko ba zai takura shi ba baya ciwon kai kuma baya ciwon idanu baya ciwon kunne baya ciwon hakori ko murin gaba da turit ba zai yi ba saboda yawon manzon Allah ya masa tubbe akan ya warke kuma ya warke annabi ce ba abin da zai sake taba sai wata rana kaddara za ta zo akwai wani mutumi har ma annabi tambayi aliyu akan mutumin ya ce aliyu ka san matsiyacin mutanen farko ce na san shi a rafi lallashi ya ce wani ne ce kudaru ne wato wanda ya kashe na gada salo tun mutanen da suka wuce a gaba ba a samu shi iya mutumin da ya kai wannan mutumin ba shi kudaru shi ne ya kashe taguwan idan ba ta aska hako faƙalahu rasulullahi na ƙadala wasu gudanji annamin allah annabi salihu shi ya kashe ta sai ya ce to mutanen ƙarshe su ma suna da matsiyacinsu ka san su kuma mutanen ƙarshe waye matsiyacinsu ya ce a'a wannan ban sani ba wannan Allah da manzon ne suka sani sai ya ce to matsiyacin ƙarshe ina ga wutan da ba ta ƙarfi ta yi wutan da ba ta ƙarfi ya ce matsiyacin ƙarshe ya ce shi ne zai tsara ma takwabi a nan takwabin zai biyo ta nan ya kama ka a muka musu shine sanadin barin ka duniya sai ya zama wani mutum mai suna abdulrahman bin muljam almuradi shine ya wannan aikin Allah ya kiyaye mu to saboda haka mun karanta wa mutane rannan muka karanta kisar waraka da wata mata wato wata mata ta zo ta manzana sallan ya je musu irin kaman bakunta suka ba shi ruwa wani koko ko wani abin sha da ya sha ta yi makin din inda ya sa bakin a jikin koko ta balle wurin sai tana warkar da mutane da wannan ko to kaga gashin annabi da aka raba wannan shekarar da ya arci ya raba gashin biyu biyu wani sahabi daya rabi rabi kuma ya rarraba mutane to kowa abin da ya yi niyya haka yake da gashin sai gashin zai zama warkewa ne to irin wannan albarka ta bayan Allah ba sabo bane dama can can can can akwai irin wannan kuma har yanzu nan da muke ciki yanzu da muke cikin nan akwai irin wannan waɗanda Allah yawa bai wanda ko ɗan abu suka ɗauka magani da kake ganin sa kalilan sai ka ga yayi ai kana gani wata ran sai a baka aya ka je ka ja ka ja ka ja ina ba inda za ka je wani fatiha zai yi fatiha ce Allah ka biya bukata wani sai ta biya to ba ka samu wanda yau Allah Allah Allah ya zaɓe ta ba ya yarda da shi ba to haka ake irin wannan abubuwa to kaga wannan matar ita wannan sakaina da annabi sa bakinsa idan ce ta ɗauka ta dinga yin magani ta zama mata magani duk wani cutar ta gagara sai ɗauka ta ɗan jika a cikin ƙwarya ta bara sai a sha kuma sai a warke to haka haka ake akwai wani annabi mai suna Daniel alaihi salam ya roƙi Allah Allah sa cikin al'umma ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ce ba ka ciki ai ya a sa shi ba ya ba a ciki to kaga zai aje matsayin sa na annabta ne zama mai biye da muke san wada haka ai da kai ganin mun haka ba wai kanana bane kai dan ka ga ba mu da kudi kake kallon mu talakawa ba ai ba talakawa bane ai manya ne mu kawai ganin mu ba mu da asi ne kake mana ganin arha amma mutum da zai kira yake mu ne al'umma ne Muhammadu to wani girma shi wannan mala Allah ta kundin kaira wa mata uku jallin nafi duk wasu manya duk aya ta ce su wani ne manya a Qur'ani wannan aya ta dakatar da magana ya sai a ce a da ba sai su wani fadalta kuma alamin ana ga anan mutane mutanen ko duk talikan duniya kun bi su an kace a da ba wallahi a da ba a da ba yanzu kan sanin da ai magana a kare an mutu nisa to kaga da ne Allah ya nemi a karbi matsayinsa na annabta ya zama mabiyi a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ce a ina to sai yace to ya roki Allah Allah ya ba shi dama ya ba shi dama duk sanda ya mutu to kar ai masa jana'iza shi al'umma annabi sai za ta yi masa jana'iza kaga sai ana neman albarka ko kuma ya roki Allah dan abin da ya bari ya zama al'umma kar ai gado ta kwata kwata kar kowa ya gaje shi sai wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta yi gadon sa sai Allah ya bashi wannan dama a cikin addu'o'in da yake to da aka bashi dama yana nan yana nan sai basarakin da ya zamani da shi wasu cikin sarki lamarudu ne eh jin sarki lamarudu ya gogor ma da na Ibrahim an ce shi da zani ya laka ya baka mamaki dan ka san lamarudu ya yi shekara ta kai dubu yana sarauta zai yi kaga da Ibrahim kuma ɗari biyu da ɗan wani abu kaga zai iya hada zamanin wannan duka bin shi yana nan to wala alama amma dai sarki kafuri na wancan zamanin shi ne ya kama daniyala ya ɗaure shi ya sa aka tona rami ya wurga shi a rami da ransa da lafiyarsa sannan sarkin ya sa aka farauto zaki guda biyu zakoki na daji da kasan sarkin ya sa aka wo farautar su biyu aka kawo aka ajiye sai da suka ji yunwa zakokin suka wahala ko wala'ala zakokin aka fara wurga a cikin ramin ya zama musu kamar tarko da ba za su iya fita ba sai da suka wahala kuma suka ji yunwa da suka wahala suka ji yunwa to shi kenan sai aka ɗauko shi a ɗaure aka wurga da kotu a rami a kan fitar da kawai fi karaji da shi shi kuma sarki iya muguntar da ya ga ya kamata a mata kenan wato an sa takobi an sare kayansa kamar ma ba bai ji komai ba eh bai shawuya ba ba gane ya yi masa walakanci a kiyaye sarkin ba sai an masa haka da suka dauke suka wurga shi a ciki sai zakokin suka kare shi babban zakin namijin sai sa haƙorin sai kunce igiyar gaba da sai suna tantan jikinsa ita kuma dabba iya ta wasayin ta kenan ɗan da za ta lasa ma sai ƙaramin ɗanta in yi girma ba su lashe ba saboda iya ta wasayin dabba kenan ta sandi ɗanta to iya ta wasayin matuƙa suke mata da soyayya suka zauna a ciki Allah ɗauke musu yunwa su ma ya ɗauke musu ido saboda zuwan wannan bako bawan Allah shi ba yunwa su ba yunwa ana zaune a ciki yi ana zaune a ciki ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan sai wata rana jatumar da mahaifiyar da barza ina kai mata danta ta dai ji gidan sarauta an kama shi amma kashewa aka yi ya aka yi ba ta sani ba kawai sai ta hangi wani wuri kamar wani rami haka da ce bata ji da leƙa me wannan kuma tana leƙawa sai daga danta to kasan za ta fada ba to sai Allah ya fidda shi sai fidda shi daga rami da shi da za ku duk sai Allah fidda za ku ji suka tafi daji abin su shi kuma koma gida uwarsa ta zaɗan daga ran komin girman ka uwa an tana nan kai kan karamin ɗan da mai kawai ba ka wuce ma ta rike ka hannu kana ganin ka sai ta mo ita koma da shi to sai ya rabu to a lokacin da yake cikin wannan rami akwai zobin azurfa a hannunsa sai Allah ya ɗauki hotonsa da zakoki yana ɗauke zaki ɗina damansa zaki ɗina hagunsa hoton Allah ɗauki hotonsa a jikin zobinsa ga sun ana gani to shi kenan da ya zo ya rasu ta ya rubuta takarda da ibrananci lokacin babu larabci ma zamanin da ya zo ba larabci ma turanci sai ibrananci ya rubuta da ibrananci tarihin da shi ne wani fa gashi gashi gashi yana roƙon alfarma al'umma na bizu su ne za su jadansa su yi masa sallah ya rubuta ya rubuta ya bayaninsa kuma sai aji ya tada da wannan zobe da wannan takarda da kudinsa ya sa a karan gadonsa a kan gadonsa na kara ya kwanta ya sa su a gaba ya mutu abinsa to mahallin shahar abin da muke so mu faɗa tun daga lokacin da ya mutu duk sanda aka yi wa garin fari in an fito daga hawar waje aka nuna ta ka Allah ka yi ruwa don wannan sai a yi ruwa don kisa duk ran da aka rasa ruwa aka yi fari sai a fidda wannan gawa a kan gado kuma duk jikin da ba abin da yake samunta ba kumbura za ta yi ba rufewa za ta yi yadda in ka kai za ka ce bacci yake ya magana ne kurun ba za ka ce bacci yake abin da Allah kai ruwa don wannan sai ruwa shu sai a mai da shi idan yaƙi ya karo sai a ce ya fito da gawar a ɗauko ta akan karan gado a ce Allah ka tara yaƙin don wannan sai Allah tara yaƙin ya haka aka yi ta yi amma yanzu ka duba kai a hankali ka ga wasu mutane yanzu wai an ce albarka annabi ma ce wai kaburci aka yi ka ga wani abin ba akwai bata cikin lamarin nan to Allah ya da a gane muna faɗawa don wani jahawace ba domin a gane yawa domin a gane to shi kenan haka aka yi to sai ya zama na kuma wata ƙarin albarka idan mutum jarinsa ya karye ko ya kusa ya karye sai ya je ya kito kudin nan da al'ummar annabi muhammadu za su gadan nan na zo ne ran kito to a gaban gawa kake magana ba da kowa kake magana ba na zo na ranta na tsora jarina sai ya zauna ya irga irga irga irga irga gwargwaron abin da ya kamata sai ya yi ba in ya sa a cikin jarin da sai jari ya farfado take ya tattaro riba ya tattaro riba idan jarin sa ya karfi to in ya mai da wannan kuɗi sai je ci gaba da jarin sa in ya ki mai da sai kamu da rashin lafiya kuma ba zai warke ba ba zai mutu ba ba zai warke ba dole sai an ɗauki wannan kuɗin sai an mayar saboda addu'a da ya yi cewa kar a yi gadon sa sai al'umma nabi to haka aka yi to da ke shi ubangiji duk abin da kake gadara da shi ko kake tinkaho in baka sa tsoron Allah ba wata za ka samu matsala kaga dai sun samu waraka ko fari ko wani abu ya gagara kaga ya zama magani to da suka ga haka sai suka shantake mutane a wancan zamanin suka ta abin da suka ga dama sai Allah ya sa ba a ƙara ganin ɗakin ba daga ran da aka daina ganin ɗakin zuwa ran da aka soma ganin ɗakin ya ga aƙalla shekara ɗari takwas ba ƙara ganin ɗakin ba ana zaune a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sai na Umar ce to da ni ya lafa yana nan ya rubu ba ai jana'iza ba saboda ga alfarmar da ya roƙa ga tarihin da ga tarihin da ga yadda suka yi da sarki ga yadda aka masa duk gaba ɗaya ne bai ga gaya wa sabban sa to amma duk wanda ya gane ga wannan fadan aljanna wanda ya gane gawar ma an ba shi aljanna to shi kenan sai ana nan ana nan har annabi ya rasu ba a gano shi ba abubakar ya halifanci ya rasu ba a gano shi ba a cikin halifancin sai na umar bin kadabi da aka tafi wani hari kawai a ƙarƙashin tutar aba musa al'azari sai aka gano gawa ya gano da kawai ga ɗakin duk zuga wani irin ɗaki irin na mutum da ran kame man ɗaki ba irin na zamanin ku ba aka bude aka zo aka samu wannan gawa sun gwada tsawon karan hancinsa ya kai tsawon zira'insa hajji haka saboda girma irin na mutum da na tambaya karan hancin da kawai ya kai tsawon zira'i haka na sa'adi suka duba suka ɗauki wannan takarda ga kuɗi kuma a gabansa ga wannan takarda a rubuce kuma za ta karanta ba saboda ba larabci ba ba kuma turanci ba aka rasa to za yi aka ɗauko takardar aka ba wani jakada ya kawo ta har madina aka kawo daga masai na umaru allah ƙara masa ya dama da karantu ba a kirawo ka'abu ka'abu da habaru shi da malami ne babba a cikin kiristanci yan musulunta to ya yi zurfan karatu ya san harshe na ibrananci wanda ake karanta a taura da da shi lokacin kafin turancin nan to sai aka kai masa takarda da ya kare takarda sai ya ce a ba shi takarda da alkalami aka ba takarda da alkalami ga karkaji sai sarki ya ji sai ya dinga rubuta fasarar maganar da larabci da ya gama rubutu sai mika sai na umar sai na umar kan najir wannan shine manzala ya gaya mana waye gano ga aka bayar shi annabi ya ce shi dan aljanna ne eh yawa to sai suka je suka binne shi to kaga a shi irin mutum dama suna da irin wannan baiwa na mutum a cikin albarkacin sa amma sai dai kuma yau Allah sannu sannu ko in ba haka ba Allah sai kwace abun sai Allah sai kwace abun amma saboda wani abu na girmamawa da darajantawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai da an ce da suka je wata korama suka roki Allah Allah ya janye ruwan korama ruwan koramar Allah ya janye shi tura shi gefe a tsakiyar koramar suka yi jana'izansa suka binne shi sauro ne da ya haɗe kuma shi koramar ma ta bakin wasu ai ba inda za a je a ce ba inda ake zo a tabbata babu kokonto ko an rantsi gaskiya aka rantsi ido a ce annabi wani na nan sai annabi muhammadu annabi ɗari suka rasu a maka amma ka taɓa ji an je wajen abarin wani an yi ziyara ne ɗari ne annabi ɗari suka rasu a maka wajen aikin hajji annabi wani annabi wani annabi ɗari ba a zuwa ba san Allah bai da sani ba kuma sannan hawala yau duk yadda za a zo mace ta zo da tsohon cikin ta yi ibadin in dai annabi za da yafa ba dai a maka makan bace zama ki a shi a maka shi a ce shi da annabi kenan ha ba ai bai sa ba ai ba zai ba ba annabi ba ba ba a masa kishi a wurin Allah ai ba zai ba ba taba aihuwa annabi ai annabi Ismail ma da shi aka a goyi aka zo da shi annabi wa ana ta abi a maka ba sai da annabi Muhammad wannan wata baiwa ne da wani girma wanda Allah ya bai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda a haife shi a garin ma yadda kai musuluncin ba zai shiga ba sai ka je garin dole musuluncin ba zai shiga ba sai ka je garin da aka haifi annabi eh in baka je ba to bai shiga ba sai dai in iko ne baka samu ba sai ai ma uzuri saboda abun an gagara kenan babu mai wannan sai annabi Muhammadu shi kadai sallallahu alaihi wasallam shi yasa dole ne a nemi albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ba da albarkaci duk abin da aka zamu da kake gani to lalle lalle albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wa min zalika iya daga abin da aka kikiro sai aka sa a cikin magani a tadawi bi kalami ajami yawa yin magani da magana ta ajami amma ba kowace magana ta a jama'a la yu'raf abinda ba a san shi ba wato shi ake cewa surkulle ke ka san surkulle sai ka karanta da yaren mutum ma shi mai yaren ma bai san me aka faɗa ba to ba a magani da wannan annabi ya hana wa huwa bid'atun wannan bid'a ne muharramatun abun haramci bi mazhabin malik a mazhabin maliki wa fil madhal labari ya zo cikin zafin madhal wa min hadha akwai daga wannan ma ba alo ba alo na da abin da wasu mutanen ke aikatawa fi hada da babu cikin wannan babi wa huwa shi ne annabi cewa shi idza qarasa ahaduhum musubanu kan maciji ya sari wani aw a qarabun ko kuna ma ta harbi wani aka zo tikin hisu ruko wuka wa ja'alu su sanya ta alamar illazi wa sallat summu ilaihi zuwa inda dafin ya zo kasan dafin yakan haure daga inda ya cizo ya dinga watsuwa a cikin jiki to wa zalika wannan yurahu za a gane iya ina ne guban ta tsaya a jikin wannan mara lafiya bi kaulil malsu'i da magana mutumin da a macijin ya tsara wato wanda aka tsara kenan idan ya fada ta zo na ya wuce ya zo na ya wuce har an nuna wurin to yi min runa ha sai su dinga cutar da ita wukan nan ala badal malfi a bisa jikin wanda aka tsara bisa wani al'ada da suka saba ila mawalil las'ati zuwa wannan gurin da aka yi taran ko kuma cizo na mushiji wai da kalamu na shi ne da a lokacin sukan yi wata kalan magana da kalamin adamiyin da wata magana ta adami la'i rafu wadda ba san asalin abin ba wa filma da kan labari ya zo a cikin jahin madal ailan kalin zance fi mahallin akal a wani wuri daban wa kazalika haka kuma yau an hana kullum ma a yi ba haku abin da ya kama da wannan mislu misalin ma ya katubu abin da yake rubutawa fi warakatin a jikin takarda auren kutu ko abin da ake zanawa fi tsakasin a rufin ɗaki au jidaran ko a katanga sai an a rubuta abin da layo rabu ba a san shi ba shi ma kulle to ai shi da wajen hadisin ma da ake cewa wato mana laka tamimatan faqad asharaka ko ya wanda to ai tamiman ma alkaras ne abi dauda haka a cikin sunan abi dauda yace ai turkulli yake nufi shi ya ga ana ba laya ba ita ce ba a gano meye ba aka yi ta magana shekarun ba aka yi ta wa'azi akan daura guru da laya wannan ko laya ba ita ake magana hadisi yake ta wanda ya daura ya yi Allah tinka ba ita yake nufi ba ba ita yake nufi ba wannan turkulli ake nufi a wannan guri an yi magana kai an yi rubutu ma da kalamin malamai a wurin a duba cikin sunan abi dauda a gani za a ga haka ya wato laya kan za a rubuta ta wala ba wasa bil mu'adatu al-qur'an al-qur'an jimi risala ji babu laifi da laya alada da a cikin da akwai ayoyin qur'ani babu laifi alada ya ka mai risala ya kawo mai lawul ya kace wa hirzin bisatin wa illa ha'il lil kafir yace ya halatta laya wato in aka rufa ta a ɗaura ta a yake komai haila ma ta ɗaura ta jiban da kahuri yawo wato wannan kenan wato bambancin ɗaukan aya don ibada da kuma abun da ya shafi neman tsari wato wanda zai magani allalotu to yi rumar hasurat ko lalura na halatta abun da aka haramta yawa wai tsumo yana riyawa ma a zalika da wannan annahu cewa shi ya dafa wasira wai wannan abin da suke yin zai tare sihiri awul aina ko maita ainihin maita ne ba ake ta masa kambu maka ba maita ne mana yi mana awul baki ko kuma wani turku da suke karantawa domin kore sauro a guri an gane ko ka san mutum za a sauro ma akwai hikimomin da za a sai a koyi sai su tashi su bar wuri ba kamar mu yanzu da muke da magani ya ɗauka sai fesa ba sai ya bari awul baragis ko kudin cizo ana duk yaran nan ba san kudin cizo ba ma sai da tanin suka gani ko ganin akwai garin gani zai manya dan an dafa ma da shi kudin cizo eh an na mala ko kuma to wato namulu dai tururuwa dai ita aka fi sani da namulu eh tururuwa ita ce namulu tana da baiwa kuma sosai sosai ta taba cizon wani annabi in ji manzana daga cikin annabawa ya kone ta Allah ce masa to domin na yi kaya na ka fata mu yana cikin hadisi to kaga in annabin Allah tururuwa ta masa ta'adi ya kona Allah ce don mai kona masa kayansa to ni da kai ya kan gani eh kun za ku matsala ko to shi ga in ba lalura ta kai lalura ba kar ma a kashe ta kwata-kwata shi in lalura ta kai lalura kamar da aka ce lalura na halatta haramun din in laluran ta tsananta to sai a kashe ta amma an ba ta tsananta ba kar a kashe ta eh sai ku je ku duba cikin littafin Muhammad Bello dan gidan dan Fodiyo wannan littafin ba na shi dan Fodiyo bane muke karanta to Muhammad Bello ya yi littafin sa na dawa'i a ciki sai ya ba da fa'idan da in an yi tururuwa za ta tafi kuma tana da gida ya za a cikin littafin ka mamman bello dan show dan fodon nan ya ba da wannan fa'ida gwajajje fa'ida ce fa in kana yi gidan tuwa sai ka kaura ba za ka sake ganin zuwa sun tafi abin su ne ka gaba kashe kwa balle a je a samu matsala ko yawwa to saboda haka tururuwa kenan ka ga tururuwa a zamanin annabi suleiman ta yi abubuwan da na ban mamaki tururuwa ta abubuwa na ban mamaki shi da aka tambaya abu hazimu ba abu hazimu ba abu yazidul bastami shi ne yahuda suka kama shi suka ce to za su kashe shi ya ce ba matsala suka ji amma in yana son sa sauci a kyale shi a wata abuwa to ya rabu da annabi muhammadu ya wannan ko ba za a yi haka ba ce wannan ba za a yi haka ba suka ji to tunda ba za ka rabu da annabi muhammadu ba to za mu maka tambayoyi idan ka ba mu amsa sai mu kyale ka in ba ansa ɗaya to sai mu yanka kai to ku tambaye ni to daga cikin sun tambaye shi wane ne a cikin halitta ba mutum ba ba a jan bai ke ba a bi sai yake musu tururuwa ce eh tururuwa ce tururuwa ta hangi annabi Sulemana da runduna tsakanin su da yazo gidanta mil uku ka san yana nesa ko mil uku fa tsakanin su da gidanta sai ta ce kalan namlatun ya yi wannan mulkul masakinakum la hadin mannakum Sulemanu wa junuduhum la yu'minun sai suka kama gargadin zuwa duk suka gudu shi da sun abu ya faru na a gudu sai su gudu tare in abu ya faru na gida su yi gidan tare komai tare suke yi eh annabi sulaimana ya je ya tada ita ya tafi roƙon ruwa da jama'a ta yawa a kudu aka rasa ruwa an rasa ruwa an galabaita ya ce kai wannan sai mu tafi daji mu roƙi ruwa kamar yadda suna ne ta annabawa na rasa ruwa abu lalura ta kai lalura sai an fita wajen gari kamar a ce ga mu mun kawo kanmu mun tuba kenan ko ai a gani za a guda buya ko an fito waje fa ai ga mu nan ko to Allah da mu ne muka yi laifi amma ga mu mun zo mun tuba wato ai ya ji a ciki an kama mu ko an san kamun wanko ka sun azara su da yan sanda ai su ne yan sanda wani ya mutu wani ya mutu shi kenan an kamo in an ji can ba beli an samu matsala to sai suka tafi wajen gari za su kai kansu sun tuba sai ta da tururuwa ta kwanta rigingine ta daga hannun ta yadda ake daga hannun cikin addu'a ni da ko ina ana daga hannun cikin addu'a amma roƙon ruwa fa daga shi ake sosai an ce annabi ya daga hannunsa a roƙon ruwa an ga harkin hammata ta ga ya daga hannunsa sama sosai sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kai ruwa Allah ya ruwan sati aka ce ya yi ya ce Allah bari Allah ya bari kai ya annabi Muhammad ranar Suleiman ne da wajen gari da turuwa ta rigingin ta daga sawa da sama sai ta ce Allahumma inna kalbu minka kita walaysa lana gina an su ya ka fasgina ta ce ya Allah mu jama'a turuwa mu halittar ka ne kai kai yi mu kuma Allah in ba kai ka bamu ruwa ba mu da wanda zai bamu Allah ka bamu mana sai Allah ce to an baku ya nan Sulaiman ya je rajo mutane da aljanu aka tafi roƙon ruwa tare yace to a koma gida eh to da roƙa an karba ka san wanda to yanzu muka tafi roƙon ruwa idan mutum ɗaya Allah ka bi roƙon sa kan kuma sauran gonakin namu yaya duba hi ka fi katar gona ba sai wata kila ko inda mun halala ne to kawai shi kenan magana ya ƙare to wannan tana da irin wannan baiwa ita tururuwa annabi suleiman ya ga wata tururuwa ita tsaye a gidanta tana nan kai sai ce ke menene yasa ka san shi sarki ne na koma hada kwaro duna musu shari'a menene dalilin da yasa kaga annabi ko ba a je masa sarki ba don ka san ya fi sarki ya ga aya ta zo yanzu ana magana shugaban kasa ai magana sarki to shi shugaba ne ya fi kuma ya fi karfin sarki yace mata menene za su jama'a tururuwa gida ɗaya ake haduwa a kwanan nan ake taruwa ake mu'amala ake komai ke kuma kika ware ke kadai menene dalilin ki me yasa kika yi haka ya ga mata ta ce a'a yan uwana suna neman duniya in ji da ba irin wannan jidijidan da suke nan ta ce duniya suke nema ta ce ni ina aka bari ka kula ta damu ne na ni kuma ina kokarin ibada ni mai kokarin ni mai kokarin ibada ina zan ji ina tare tare to mun ji ke kina kokarin ibada to amma ina kike samun abinci ya ga mata ina kike samun abinci ta ce kullum kwaya ɗaya nake nemowa kwaya ɗaya in na samu sai in cin haƙura sai gobe yanzu kwaɗin ta ashe ki ta ce yi yace to in dai kwaɗe kike nemowa ki ciki wa Allah bauta ni ko na ɗauke miki nauyin kwaɗe ki ta bautar kawai kullum za a kawo sai aka wace ka ko mutum ko aljani me kawo mata kwaya kullum a kawo mata sai ta yi tunani da kai amma fa ta ɓata tawakkalinta da ta sani da ta ce ba ta yadda ba a batta a wurin Allah ya fi ai ka ga da ta ga mu ga Allah ko ya fi ga ya fi ga mu ga sarki eh tutu da ta fi ne da fata da ba amma ta yi garaje tutu amma duk da haka ba zai dabara to da in ta fita yawo in ta samu kwaya daya daga falalan Allah sai ta zo ta cinye duka to yanzu kuma tunda annabi Sulaiman ne ke kawo kwaya dayan sai ta fasa ta biyu ta cinye rabi ta aje rabi kullum haka take ta cinye rabi ta aje rabi sai da aka daɗe rabi rabin suka taru suka yi a kasan yau da kullum annabi Sulaiman sai ya tunaji ab mun yi alkawari tururuwa zan ninka aika mata abinci ban na je na ga alkawarin na cika ko ba cika annabi Sulaiman sai ya je ya same ta to ki alƙawari na cika ko ba cika ta ji na cika sai annabi Sulaiman ya leka cikin ramin durura ba sai ya ga tsaba a ta ita kin ce da ke ce ba ruwan ke da duduna wannan nawa ne ne ta ce nawa ne sai muka yi da ke ba ruwan ke da duniya kina zuwa ki nemo kwaya ɗaya ki ci yanzu kuma ki tara wannan haɗi ya aka ya aka ya aka na alƙawari ta ce a ai da ga Allah na dogara Allah ko baya kasawa kullum shi zai bani yanzu kuma sai na dogara da kai da kace zaka bani kullum kaga zan dinga duba hanya kenan ga ka kawo ko baka kawo ba sai da tuna zaka iya kasawa a takaice akalla akalla ko daga mantuwa ma a karaman takadiri zaka iya mantawa da ni Allah kuma fitin manta da ni ba in ji turuwa ma ta nemi kwaya ɗayan nan a wurin Allah ya fi mata sauki akan yanzu da ta yadda ba ma nema ta ba yadda ta yi Suleiman ya kawo ka duba mulki na annabi Suleiman domin gofa da muke ganin da gwamnati ta ɗan tallafa da an abin nan ta san ba akwai matsala ba to daman ta hanyar da muka bi muka shiga cikin sarƙaƙiya kenan wanda shi ba zai iya wa kansa bai mana ƙarya ce zai iya mana sai muka yarda to wallahi daga nan matsala ta same mu mu koma wurin Allah Allah ne zai ja shi kowace halitta Allah ne ke rikon gashin goshin ta ja ta inda ya ga dama don Allah ya ga dama sai sa dole sai ya kyautata mana sai kyautata sai Allah ya yarda kuma amma Allah bai yarda ai abin ba zai yi ba to kaga irin wannan abubuwan mamaki kenan annabi Sulaiman ya dinga gudana tsakanin shi da turuwa kuma wannan abun gaskiya akwai wa'azi a ciki to turuwa riga na annabi Sulaiman zai iya kasa kwaya daya kai kuma ke ganin shugaban kasa zai iya mu kun tabbata ba zai iya mu ba ba zai iya ba abin da zai yi saboda haka a riƙe Allah a take kowa a riƙe Allah wanda Allah ya ɗora nauyin mutane in yau mutane sata a lahira ya biya su in ya zalunce su a lahira ya biya duk abin da ya wanda ba daidai ba a lahira ya biya ku da kuka riƙe Allah kuma sai ku shiga cikin yardan Allah amma in muka sake Allah muka riƙe wani to fa inda za a kai shi karshen tafa a haɗu a can to ita wutan nan kan an ga maka kai talaka ba kai ka tamban da wuta da suka tattauna ma da da aljanna ma aljanna ce to ita kan dai gashi nan duk yan tagajen tagajen aka tara mata ita aljanna ma duk yawancin su aka tara wa aljanna ita wuta gwada ce ne kuma wallahi gashi duk wani mai ji da kansa duna wani duk mai ji da kansa duk yanzu nasa to kai talaka ka kwan haka ka wuni haka wai ka je wajen me kai ka wannan karan ba ne wato irin ka je ka je kallo ko na san dai kallo ka je to Allah ya fi mana da jama'a rike Allah kaga kuwa ya gaji magana tururuwa ta zama gaskiya wata rana annabi Sulaiman yana tsaye ya ba da aiki wa aljanu ya ba da kuma an kama aiki aljanu ne suke aikin gadan gadan ka san yi masa aiki don a mafarki ma da aka taba bashi labarin ya gini lokacin da zai gina masallacin Baitul Maqdis ka san a masallaci aka bashi filin a filin a masallaci aka bashi ga wurin da zai je ginin aka gaya masa aka gaya masa ya je gina ya ka samu daidai da inda masallacin da yake ne na gudu a kai ya dora amma lokacin an bai da shi ya zama fili babu wani alama da za ta nuna mutane a gane nan an taba gini sai an farki a gaya sulemana da ya zo za a yi ginin kaga tubali da idan junnu ya mulmula ya mulmula ya ɗauki tubalin ya wurga magini magini ya taɓe ya ajiye shi a bani ƙasa to wannan tubalin kayan ƙato goma na mutane na da ba wai kai yanzu da kake jin yunwa ba katti na da ƙato goma in an raba musu da kowa da kwangilan su ne za su ɗaukan wannan amma shi kuma jinnu tubali ɗaya ne ya wurga wa magini magini ya taɓe ya ajiye shi a bashi ƙasa eh ka ji malam to irin wannan irin wannan ayyukan da yake bayarwa annabi Sulaiman ya ba aljanun ana ta aiki yana ɗaya da sandarsa Allah sai ya mutu ba jinya a jikinsa ko na miskala zarni kawai ya ba da rai amma ko ba wanda Allah ya je gane mutane ba su gane ba ko aljinu ba su gane ana ta aiki kawai sai da aka shekara sai gara ta cinye sandan sai faɗi sandar dama shi ya ɗan ba da nauyinsa kaɗan a jikinta da sandar ta karye da ta faɗi sai faɗi masana ne turawa masana na wancan lokacin suka gane shekara ɗaya da mutuwa to kaga to kaga sai da ka san ba zai iya ba ko to Allah ya ce to irin wannan abin da suke na ajami na maganganun surkulle wanda suke cewa wannan abin zai kore sihiri ko maita ko sauro ko kudin cizo awul namla ko zai kori tururuwa awul hayyata ko macijiya awul akaraba ko ko zai kori kunama awul fara da ko bira ka bira ma shi abu ne tunda har kai ga matsayin annabi ya ambace shi da sunansa yake an ganshi ko an daura harami an daura ana labaka lamar labaka aga bira a fade shi dan mu da takiyancinsa eh ba ba dai ba kunya ba sai ka aje wani muhimmi abu sai ya tsaga an takarda ne ya ga yake ila gaira da alke zuwa wani wannan walau kaddarna kai ko mu kaddara ma annahu cewa shi wannan abin yanzu yana amfani ma lama zakaru da wasu ambace shi ba to fa huwa dai mamnu'un an hana dai sharan ashirin cika la ajuzu bi hadda ba filu aikata shi in ta haqiqatul manfa'atu fi ko da an tabbatar da amfanin ma yawa wa min dalika iya daga abin da aka kirkira kuma adawi bil uqadi magani na kulle kulle wa makaruhun shi iya karkar hanci ya tsaya idan mutum ai har yanzu ana akwai masu addu'o'i a cikin zare ko a daura a wuyan mutum kuna gani manya ma ana daura musu yara ana daura musu magani iri daban-daban ayoyi da addu'o'i iri daban-daban da ake karantawa sai a toba sai a ja da masu amfani da masu cutar da mutane ma an yi don a ɗaure wani aika ko a ɗaure masa alkalamin sa aika ga dan cutar ko ya ana ɗaure alkalamin mutum ma ya ka ja to sorry to a sai an je gidan malam kuma kamin a samu sai a samu dama to da makamantan su dai ko da masu kyau to an karanta saboda labidu labidu wani bai hude shi ya ɗauko wani zare ya yi wasu surkullensa surkulle ya yi shi ba aya karanta ba sai ya tofa sai ya kulle amma da niyyarsa manzon Allah yake kullewa lokacin manzon Allah yana raye ya sake ci gaba ya yi ya nan da ya yi toba sai ya ja sai ya kulle sai da ya kulle goma sha ɗaya ya je jefa ya haɗa da wasu abubuwa da yawa abubuwan ya je haɗa ya je jefa wata tsohuwar rijiya matacciya wadda ba a yi ba ruwan cikinta ya ce to ya ɗaura annabi shi kenan kuma annabi ya ɗauru jama'a ke Allah to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya da malaika jibrilu ya sauko da falaki da aya biyar ya saukar da nasi da aya shida sai suka zama aya goma sha ɗaya aka yi ma annabi rufiya sai aka warware wannan kulli guda goma sha ɗaya da waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya dukkan aya ɗaya ta kunce kulli ɗaya shi kenan annabi ya tashi kawai abinsa lafiya kalau sannan aka yi sashin a ina ya jefa abun aka gano rijiyar da ya jefa abun aka tafi aka je aka aka cire wannan abin da ya je jefa a cikin rijiya to da ke gaga masu kulle kulle a cikin dare sun kai ga kai wa annabi hari to sai aka ga kamar yadda manyan mu suke kin majawajawa ko saboda an taba jifa annabi da ita an taba jifa jifa annabi Ibrahim da ita kuma abuta sai to karhanji aka kyamace ta to haka imamu na male sai ya kyamace wannan to ba haramu bane shi in abu mai kyau a karanta kamar da kuke gani wasu ayoyin qur'ani ne ake karantawa ai magani da su a tofa daura a wuyan yaro ko a daura kunkuminsa ko babban ma ana daura masa ko a kaba yanzu kamar yawancin masu maganin garsa mafiya yawa sai an hada da wannan sai an hada da wannan wani zai tsaya iya wuya da kafa wani kuma da wuya da kafa da hannu duk akwai addu'o'i daban-daban wanda suke yi to irin wannan shi karhanci ne a mazhabin maliki saboda kun ji ya yi kama da wancan din ko amma kun ji kuma ba irin wancan din bane ba saboda irin wannan karka kan kai dau zafi ko ka zo ka ce wannan abun da suka yi haramun ne ba haramun ba ne ya karhanci ne irin na mazhaba wa fil madakal labari ya zo cikin madahal wa kana malikun malikun ya kasance rahimahullahu Allah ji kansa ya nufusu shi maliki kansa yakan yi tofi idza raqa nafsahu in zai warkar da kansa wato zai wa kansa ruqiya in maliki bai da lafiya shi ma da kansa yana yin tofi ai annabi ma yana yin tofi wa kansa da kansa kai a rashin lafiyan karshe da manzo Allah ya bar duniya ma har ya fara kasawa ma nana Aisha sai tana karanta abin da ta san annabin yana karantawa yayi wa kansa tofi in ya karanta ya karanta shi kuma a hannunsa yake tofawa sai ya shashafa ya shashafa ya shashafa ka san in dai kana son abun ya je ya tattafa ko ina ko sai an yi wani dabara ko to sai ta zamana tana karantawa in ta zo tofawa ta ce ba na tofawa a hannuna saboda na san hannunsa ya fi albarka in na karanta sai na tofa a hannunsa sai na dau hannun shashafa masa ran nan annabi je ba duniya ba ka ga baka saka na mutu to sanin da muke yi ba ko ba ka bane yawa to ka ji imam malim ma yana tosin wa kan kansa wa kana karahu ruqyata bil hadidati amma imam malik yana yaki yana kyama a yi rukiya da bakin karfe kamar yadda ake goga shi haka ai mu kuma ta bana akwai mutane masu dan goga wani karfe ko dan zaga an manna shi ma sai ya ce da shi eh kaga bakin karfe ne kuma maliki ya karhanta wannan yin magani wato a manna ya zama shi zai dauke ko a goga ya zama shi zai abin nan kamar akwai masu goga wani abu ma ko a ido ko a wani waje da makamantan su dai wal milhi da gishiri duka ya karanci wannan wallazi ya wallazi ya tudu da wanda yake kullawa a yi tofiya kulle wannan maliki ya karanta wannan wallazi ya katubu katama sulaimana mai rubuta hatimin suleiman ma imam mali ya karanta wannan wal agar inda hu amma kulli a wurinsa shi maliki kulla abu a shaddu shi ya fi karatan wato tsananin karhanci shi fi tsananin karhanci a wurinsa shi maliki lima bi zalika saboda abin da ke cikinsa mu sha ba da siriya ya kama da sirin nan da aka yi din wanda aka fara to inda ha ya kare bayanin ma da sabon nasu bayanin abin da mutane suka faro shi shi babu ta aljawar ruka cikin babu magani da tawaida min labidai shidani na bidoyin shidanci ala sabili tambil wa qala'ir kan tabarki mun fadakar da hankula la ala sabili sai ba bisa tabarkin lissa ba komai da komai ba Allahumma ya ubangiji wa fikina kai mana gamo da katari da ta ba sunnat nabi gabin sunnan annabinka Muhammadu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bijahi domin alfarmasa indaka a wurinka to ana za mu kwana sai Allah ya ba mu iko sati na gaba sai a dora inda aka kwana insha Allah aiwa annabi salati Allah ya kara annabi wasila da karama mu kuma Allah ya kara mana imani dufa annabi Muhammad iyayen mu kakannin mu Allah ya musu gafara da malaman mu kasar mu Allah zauna da lafiya fatiha salatul fatiha kowa da bukatun mu da alkai da Allah biya duka bijai sai da wujudu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى أولاد السلام عليكم يا الله الحمد لله Allah ta albarka. Mun sha hankali. Waye wannan? Umar kai. To Umar kai agaji haka zaka agaza mana ka tabbaci. To halazu halazu a wurin mana ka dubira. Wannan kai Abdullahi. Wannan ta wannan ai. wannan shine ogansu a bakin yankin assalamu alaikum